الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله يوم sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wacce ta yi daidai da ashirin da shida ko ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu za mu tashi babi na hamsin da uku hadisi na 452 a cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah ta'ala bismillah rahman rahim babul jam'i bayan alhaufi wa raja wannan babi ne da zai bayanin hadawa tsakanin tsoro da kuma fata mun yi babuka guda biyu babul da yake magana akan bawa ya kasance mai jin tsoron azabar Allah subhanahu wataala sannan kuma muka yi babi babu raja babin da yake bayani akan bawa ya kasance mai sa rai da fatan samun rahamar Allah da sauki daga gare shi to wannan babi zai bayanin so ake a hada tsakanin tsoron da kuma fatan domin idan tsoron ya rinjaye sai ya sa mutum ya fidda rai daga samun rahamar Allah idan kuma fatan ya rinjaye to wannan sai ya sa mutum ya wato miƙe ƙafa ya shantake ya zamana cewa ya dogara ya ruɗi ya yaudari da cewa ya Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya ta yin tafka-tafka iya son ransa to so ake mutum ya haɗa tsakanin guda biyu ya zamana ya da'una na ragaban wa rahama yana mai tsoron azabar Allah yana kuma mai fatan samun rahamar Allah shi ne malam kafin ya kawo ayoyi da hadisai ce ilam annal muhtara lil abdi fi hali sihatihi an yakuna khaifan rajiya ka sani abin da yake abin zabi ga bawa a lokacin da yake lafiya lau shine ya kasance mai tsoron azaba mai kuma fatan samun rahama wa yakuna khawfuhu wa rajahu sawa' da tsoronsa da fatansa su zama na madaidaita kada ya rinjayar da ɓangare ɗaya akan ɓangare ɗaya ya zama na yadda yake tsananin tsoron azabar Allah haka kuma yake da tsananin fatan samun rahamarsa a lokacin da yake lafiya lau wafi halin maradi yumahidun raja'a a lokacin da yake halin rashin lafiya kuma ya tsantsanta sa rai da samun rahamar Allah yayin da ya zama na ba shi da lafiya to ya rinjayar da samun rahamar Allah akan tunanin azaba din tsoron azabar domin mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu rajabi rabbi kada mutum ya mutu sai yana mai kyautata zatansa ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma mun karanta ana inda zanne abdi bi Allah subhanahu wataala a hadisi kudus ya ce ina inda bawa na yake zatona to lokacin da mutum yake dab da zai bar duniya ya kamata zatansa ga Allah da fatansa ga Allah ya zamana zato ne da fatan samun rahamarsa in ya cika da wannan to sai ya samu rahamar Allah insha Allah mala yace wa qawaidish shar'i ka'idodin shari'a min nususil kitabi na nasoshin alkur'ani wa sunna da hadisi wa gari zalik da wani wannan mutazahiratun ala zalik masu bayyana ne akan wannan wato ayoyi da hadisai duk sun zo karar da suke tabbatar da wannan ka'ida cewa mutum ya kasance tsakanin tsoro da kuma fata a lokacin da yake rashin lafiya a lokacin da yake kuma a lokacin da yake lafiya salau a lokacin da yake rashin lafiya kuma ya rinjayar da bangaren sa rai da fata akan bangaren tsoro قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Allah maɗaukin sarki ya ce babu masu amincewa azabar Allah da fushinsa da ƙarƙarfan ikonsa da shigo-shigo ba zurfi da yake yi wa masu saba masa wanda suka rudu ba mai amincewa na illal kawamul khasirun sai a sararin mutane taɓa su ne wanda za su rinka jin cewa kome suka yi ba komai da zai same su za su rinka jin cewa aitin da dai Allah gafurin rahim ne ko ma su rinka jin cewa ba ma wani magana ma ba su ma yadda da gafurin ba wata abu ba wani abu ma da zai faru su rinka ganin to inda gaske ne abinda muke yi ba daidai ba ne aida ba mu ci gaba da samun zaman lafiya da ba mu samu lafiya a jikin da mu rinka samun ciniki ba da ba mu samu rinjaye akan masu bin Allah ba dawo samu kaza ba to wannan sai ya ruɗe su sai su ga kama akan daidai suke su ta yin tabargazar su su ta yi nan kuwa ta lala Allah yake musu wa umli lahum inna kaidi matin Allah ce ina musu jinkiri ne ina musu talala domin kaidina da shiri na mai karfi ne yayin da dubinsu ta cika na damke su babu mai kwatarsu wakala ta'ala ubangiji ya ce innahu la ya asmin rauhillah illa alqawmul kafirun haƙiƙa babu mai fidda rai daga rahamar Allah sai mutane waɗanda suke kafirai ba mai fidda rai daga rahamar Allah ba mai fidda rai daga samun yayewa daga musihu daga Allah ba mai fidda rai daga samun sauki sai wanda suke kafirai waɗanda ba su yadda da Allah ba su ne in masifa ta masifa ma sai su ce kawai ma bari su kashe kansu saboda su suna da jin cewa ba sauran wani fata na samun sauki da fita daga cikin wannan bala'i amma kuwa shi mumini a kowane yanayi duk tsanani duk kunci tsananin ma in yi tsanani wannan ne yake kara masa karfin imanin cewa saukin ya kusa zuwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna inna al'amra idza zaqa tasa'a shi al'amari in ya kwantata to kuma sai ya yalwata sai ya faɗi wannan ayar tana cikin kisar annabi yusuf alaihi salam shekaru da dama su yan uwan annabi yusuf sun je sun batar da yusuf sun zo sun masa karya sun wa mahaifinsa karya cewa kura ta cinye shi amma shi yana jin a ransa cewa karya suka yi ba haka bane bal saboda lakum anfusukum amra fasabirin jamil amma ya zai yi ya gano ina yusuf yake a wani hali yake ciki ba shi da wata hanya sai dai bai fidda rai ba yana ta roƙon Allah to kuma daga ba sai suka suka ce ai kaninsa ma ya yi sata yanzu an riƙe shi a can garin da suke zuwa su siyo kayan abinci kaga abin ya zai masa biyu ba wan ba kanin kenan ba yusuf din ba kanin yusuf din to duk da haka dai wannan tsananin da ya tsananta kaga tsanani ya ƙara tsananta maimakon ya fidda rai sai ce a'a shi har yanzu yana da raja'i yana da fatan cewa dukansu za su dawo saura ka yace ba zama zama bai kama su ba izhabu fatahassasu min yusuf wa akhi wala tayasu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun ku tafi ku je ku binciko Yusuf ku je ku nemo labari duk inda Yusuf yake da shi da dan uwansa kar ku fidda rai kar ku ce ai Yusuf shekararsa kaza kura ta tsige shi wannan magana ce da kawai fada ku kaninsa kuma gashi dama kun san a inda yake to da haka kawai ku bazama kar ku ce za ku fidda rai daga samun sauki da yayewa daga Allah domin babu mai fidda rai daga samun yayewar ubangiji sai mutanen da suke kafirai kuma lokacin da ya fara jin ƙanshi-ƙanshin annabi yusuf yana ta magana cewa in nila a jijiri ha yusuf laula an tufanni do su kuma jikokinsa da wasu yayan suna cewa in na kalafi zalalikal kadim kai dai har yanzu kana cikin wannan ɗimuwa da kake ciki kaga sai ce asallahu ayya atiya ne bihim jami'a ni ina sa ran Allah zai dawo min da su gaba ɗayansu domin babban wansu shi ma ya zaman sa a can misirin ya ce shi bai san da wani ido zai je ga zai hada ido da babansu shi ya je masa da mugun labarin cewa kura ta cinye yusuf kuma kan su rabu da baban nasu da za su tafi da kanin yusuf sun yi alkawari sun yi rantsuwa za su zo za su dawo masa da shi sai dai duk abin da zai same shi ya same su gabata la ta'tunna ni bihi illa an yuhata bikum to kuma yanzu gashi an rike dan uwan nasu an rike shi shi kunya tun yake ganin yana jin kunyar ya koma bai san ma me zai faɗa ba ya ce shi ba zai koma ba to kaga yanzu mutum uku da sun ɓace masa ba yusuf ba kanin yusuf ba babban ɗansa kuma su kuma nan suna ta cewa ya fiye rikici ya fiye mita ya fiye raki ya fiye abin nan shi ne ce asallahu ayyati ni bihim jami'a ba da jima'a ba na kyakkyawan sa rai da raja'i cewa Allah zai dawo min da su ga baki ɗayansu to kuma dai ƙarshe dai hakan ce ta faru kawai ran nan ya waye gari ba kuka ba, ba maganganu ba abin nan ransa ya saki yana ta nishaɗi ya ce inni na ajidiri ha yusuf laula an tufanni do ni fa yau ƙanshin yusuf nake ji dan dai ka ku ce rikicin tsufa ne ko ku ce ma kawai irin maganganuna ne da na saba suka yi kuwa suka ci haya haba baba in na kalafi zalalin kalkali kai wannan magana ba za ka daina ta ba kawai ka fiddare ka hankura da yusuf din nan to kawai kwatsam sai aka yi sallama salamu alaikum ga babban wansu ya dawo ga rigar yusuf falamma an ja albashiru alkahu ala wajahi kawai sai ya jefa masa rigar su a fuskar fartar da basira sai gashi ya dawo yana gani ina masu cewa rikicin tsufa sai ce alam a kwallakun in ni alam Allah ma la ta'lam ba na gaya muku ba ni na san abin da baku sani ba Allah ya sanar da ni zai dawo min da su jarrabawa ce kawai to yanzu gashi ya aka yi duk aka ba shi labari saboda haka duk tsanani duk kunci kada mumini ya fidda rai tunda Allah ya riga ya wannan alƙawari inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra ya hada sauki guda biyu ya sa su a tsakaka ya sa kunci sauki guda biyu a tsakanin kunci guda daya sauki biyu ya zagaye kunci guda daya to biyu ba za ɗaya ba zai iya rinjaya biyu ba lan ya galiba usurun yusurai to kada ka taɓa fiddare duk yanayin da ake ciki ba haushe ya yi hikima ya ce ko a bakin kura kai ka goda Allah goda Allah nan kamar roƙon Allah ne ka roƙe shi ya fidda kai to kuma zai fidda kai da musibar da za ka shiga ba ta kai ta annabi yunus ba kifi ne ya haɗe shi ya yi loma da shi falta kama hulhutu kifi ya loma da shi ya dilmi ya cikin ruwa wasu suka ce shi ma wannan kifin wanda ya fi shi girma ya loma da shi sai ga shi fi zulumat duhun duhu kan duhu duhun karkashin teku duhun dare duhun cikin kifi na ɗaya duhun cikin kifi na biyu amma bai fi da rai ba yana ta'addo yana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalim Allah ce fastajabna lahu fanajjaynahu min al-gham muka amsa masa roƙonsa muka kubutar da shi daga wannan bakin cikin to wannan abin ya tsaya a kansa shi shi kadai yace wa kadhalika nunjil mu'minin haka za mu rinka za mu ci gaba da kubutar da mominai muna fidda su daga cikin kunci da tsanani da suke ciki kafin nan a wannan sura dai suratul anbiya Allah ya kawo annabi ayyu annabi ayyu ya gamu da matsananciyar rashin lafiya ya gamu da matsanancin karayar arziki yana da dimbin arziki Allah ba shi nau'o'i na dukiya kala-kala ga lafiya ga kyan jiki ga annabta amma lokaci guda Allah ya jarrabe shi dukiya ta watse gaba ɗaya dawo ba shi da kwamai ya zo kuma ya gamu da matsananciyar rashin lafiya an ce ya shekar wajen sha bakwai a kwanci amma shi ma kaga bai fidda rai ba wa ayyuba izina da rabba an nemasa niyar tsoron wa an ta'arhamun rahimi فاستجبنا له فاكشى ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب للعابدين Allah ce sai muka amsa masa muka ba shi lafiya wataran yana kwance yana fama kawai sai mala'ika ya zo masa ya ce orkod berijilik ha zama wata salin baridin wa sharab zunguri kafarka gurza kafarka din duniyar kafarka inda kake ne ya gurza gurza sai ga ruwa yana bulbulowa ruwa na rahama kace ya diba ya shaye wanka haza mugtasalun faridun ruwan wanka ne mai sanyi wa sharab ruwan shaye shaye wanka sai gashi dir jikinsa ya dawo din ramar da ya ka kiyasta ka auna ka ga mutumin da ya shekara goma sha bakwai a kwance ba lafiya wace irin rama zai yi game da ita wace irin wani muhalafata zai game da ita a tare da shi amma yana yin wannan wankan sai Allah ya dawo aka ce matarsa ma ba ta nan da ta dawo ba ta gane shi ta ce da Allah ba ka ga wani mara lafiya ba a wajen nan ya ce gani ta ce a ya ni wane kaza da kaza sai da ta kalle shi so ta ce kai ne ce kuma dukiyar tasa Allah ya da masa da ninkin ba ninkin manzala salasala ya ce wata ran bayan wannan rashin lafiyan yana shiga ban ɗaki kan ya fara wanka sai ya ga fari suna saukowa ashe ba fari ne masu ɓarna ba ɗanyen gwale ne fari ne masu amfani hard currency suna ke cewa hard currency ɗanyen gwalagwalai ne suka rinka su ba a ƙasa sai shimfiɗa tawul ya taɗi ba ya taɗi ba ya taɗi ba Allah ya ce alam akun a ganai tuka an haza yanzu ba kana da abin da ban baka abin da zai wadatar da kai ga wannan ba yace wa zai wadatar daga falalarka ya ubangiji waye zai ce kudi sun ishe shi waye zai ce falalarka to kaga wannan surata surati yunus ba surati yunus ba suratul anbiya in kai tadabburin ta zaka ga Allah ya kawo annabi ayuba annabi yunus annabi nuh annabi zakariya da ya daɗe ba shi da ɗa annabi lot da ya gamu da 'yan adawa masu mugun taurin kai da jafa'i duka suka shiga wannan rintsin Allah ya fitar da su to kai duk rintsin da kake ciki ya kai ɗaya bisa ɗari na wannan rintsi da suka shiga kawai abin da ke bukata ka miƙa lamarinka ga Allah ka miƙa lamarinka ga Allah amma in ka ce kai kuma wayanka ne dabararka ce iyawarka ce to sai Allah ya kyale ka da wayanka da dabararka shi sa kullum nake faɗa ƙasar nan mu damƙa ta a hannun Allah kawai mu daina wani laruwa da ƙwallafa rai da wani zaɓe cewa wai wallahi in wane ya ci wallahi in aka zaɓi wane wallahi ba mu da ba ma wa'azantuwa da darasin rayuwa malam shekara takwas haka aka yi ta yi kai ta cewa wallahi sai general wallahi sai mai gaskiya wallahi yanzu gashi za a raba hannun riga wani dan gaban goshi ma ya ce wai ya zama hagu na hagu garba kai ka tara abinka garba kakka watsa abinka hagu na hagu Allah ya kiyaye wannan magana gaskiya bata dace ba to saboda haka kada mu ce wai lallai lallai dole wanda muke so shi zai zama kuma dole wanda muke so din shine kadai shine alhairi kawai mu roki Allah ya ba mu abin da ya fi alhairi wannan ba zai hana kuma ka ji a ranka kai ga wani wanda ka fi so ga wani wanda ka fi kyautata zato ba amma kar ka dogara da shi وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين كما wannan ma kwanaki na faɗa mu kullum tunaninmu kawai mutum ɗaya shugaba ba ma tunanin subordinates mataimakansa mama tunanin gwamnonin so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah yana nufin alhairi ga shugaba sai ya bashi kabal ya bashi mashawarta nagari in ya mance aikin alhairi su tuna masa in ya tuna su taimaka masa in Allah yana nufin sharri ga shugaba yana nufin wahala ga bayi 'yan ƙasa za su ji a jikinsu to sai ya haɗa shi da mugwayen wazirai da mataimaka in ya tuna alheri ba za su taimaka masa ba in ya mance ba za su tuna masa ba to ɗauka muke kawai wani da ya zama shi kenan ba ma roƙa masa kuma kabal ba ma roƙa masa managartan cabinet ba ma roƙa masa gwamnoni gwamnoni su ma sharrinsu ba ƙarami ba ne to to kawai dan wani ya zama shugaba kai bai ma san kawai baka san ma me ake ba kawai sai ka rinka cewa wani wai wallahi tallahi za a sake fada ramin da yanzu ake ciki za a dada dilmiya kuma amin ana haka kawai dai a yi addu'a wasu kuma suna can gefe suna cewa ma'ayi magani ko me za a yi ba za a taɓa samun sauki ba to kaga wannan mummunan zato ne masu jafa'i masu jawo kai masifa da bala'i duk da in ka dubi yanayin kasar ka dubi abin da yake a ƙasa ka dubi duka 'yan takarar ka dubi masu goya musu ka dubi yadda za a gudanar da zaben ka dubi ka auna da baya duk abin dai da ake shine dai za a sake maimaita ba wani bambanci to amma kuma Allah kowa yana tasa Allah kuma na tasa suna tasa Allah na tasa ba za mu fidda rai ba daga rahamar Allah ma bai da tsarfata ainihin wanti ba hati ha yi hawilullahu min halin ila hali Allah ya ga dama sai ya kawo canjin to kada ya fidda rai kuma surutunmu da hirarrakinmu da hasashenmu da wani fashin bakinmu kada ya fi addu'armu yawa wannan ita ma babban matsala ce e surutun namu da wani fashin baki da wani hasashe da wani musu da ake yi da ai ya fi addu'ar yawa amma malam to kaga sannan kuma in shugaba ya gyaru su kansu talaka ba su gyaru ba shi ma ana jika ka duba matsalar canjin kudin nan ka duba zalunci zalunci da kowa ya fito yana yi duk wanda ya sadarwa dama yana zalunci yadda yake so ana sai da abu buhu naira dubu ashirin da takwas amma sai mutum ya ce a bashi tsohon kudi dubu arba'in dubu arba'in ya kara naira dubu goma sha biyu tsohon kudi ka duba wannan zalunci dubu goma sha biyu ko ka kai tsohon kudi dubu goma sai a baka dubu shida ko dubu bakwai sabon kudi kuma an jima kaɗan shi zai dawo yana zagin shugaba yana cewa ya yi zalunci shi baya ganin wannan abin da ya zalunci ne ko kawai mutum zai yi tafiya a bai tafi rabin awa ba a mota ya je ya saro abu a naira dubu da ɗari biyar dubu da ɗari hudu sai ya dawo longo yana sayarwa dubu biyu dubu ɗaya da ɗari tara dubu ɗaya da ɗari takwas ana aunawa talakawa yana aunawa ‘yan uwansa talakawa ya ƙara 400,500,350 a lokaci guda kawai waiwai an yi canjin kuɗi to din nagartar shugaba ya zai yi da irin wannan ɓarnar ta ƙasa su kuma na mutane yawanci addu'o'in da ake Allah ya tsinewa shugaba kaza Allah ya tsinewa azzalumai tana dawa kan masu tsinuwar to shi ma azzalumin ne saboda aka dai Allah ya mana afuwa na'am me rabu da wannan mutum ba wani ba karatu ya ba kawai son ransa ya faɗa wallahi son ransa ya faɗa son ransa kawai ya faɗa ko kuma jahilci ya yi amma san ba haka ba ne abin da ya faɗa sam sam ba haka ba ne abin da ya faɗa wakala ta'ala Allah ta'ala ce yau mata biyar da wajo ranar da wasu fuskoki za su fari fat wata suwar da wajo wasu fuskokin za su tashi bakikirin abdullahi bin abbas allah yarda da shi ya ce fuskokin ahalis sunna su ne za su tashi fari fat suna masu haske fuskokin yan bidi'a su ne za su tashi bakikirin dindin a ranar kiyama وقال تعالى الله يتي إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم حقيقة ومن كما يغغاور عذابا ني kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne kaga lasari'ul iqab al-khawf laghafurur rahim ar-raja wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim ya ce innal abarara masu tsananin biyayya ga Allah lafi na'im wallahi suna cikin ni'ima wa innal fujjara su ko fajirai lafi jahim suna wutar jahima kaga targib tarhib raja khawf wa qala ta'ala fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وأما من فأما من ثقلت موازينه أما عندما أوننس سكي نوي الخير سيرن جاي شر فهو في عيشة راضية shi yana cikin rayuwa yardajiya gamsasshiyar rayuwa wa amma man khaffat mawazinu amma wanda ma'aunansa suka yi ƙasa suka zama ba nauyi fa ummuhu hawiya to uwarsa mai tattaro shi ita ce hawiya yanda uwa take runguma ɗa take abin to haka wutar jahannama za ta matse shi ta rungume shi ta goya shi ta Allah ya kiyaye wa shi na Allah ce wa ma ajara kama hiya ka san mecece ku hawiya ce narun hamiya wata wuta ce mai tsananin zafin gaske Allah ya kiyaye wal ayatu fi hadha al ma'na kathira ayoyi a cikin wannan ma'ana suna da yawa fayajtami'ul khawf war raja fi ayataini muqtarinataini aw ayatin aw ayatin zaga qur'ani sai kaga da tsoron da fatan sun hada ko a ayoyi biyu a hade kamar inal abrara lafi na'im wa inal fujara lafi jahim aw ayatin ko kuma ayoyi daban-daban aw ayatin ko a aya ɗaya ma inna rabbaka lasariul iqabi wa innahu laghafurur rahim wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu almu'min ma inda allahi min al'uquba manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu'mini ya san irin azabar da Allah ya tanada ga masu saba masa ma tami abi jannatihi ahadun da ba wanda zai tsammani zai sa rai da shiga aljanna walau ya'lamul kafir ma inda Allah min rahma da kuma kafiri ya san mayalwaciyar rahama da Allah ya tanada ma kanita min jannatihi ahad da ba wani wanda zai fidda rai daga shiga aljanna da zai ga cewa din rintsi ko me yayi ko a attachment asa shi shi kuma wancan da zai ga azabar da aka tara zai ga to ko mala'ika zai zama ba zai samu shiga wutar nan ba za a ƙetare ta ba to Allah cikin rahamarsa duk sai ya rufa sai ya rufe dan adam bai san hakikanin wutar ba kuma bai san hakikanin aljanna sai dai ana ta kwadaitarwa ana kuma tsoratarwa wanda ya Allah ya sa ya dace ya muwafaka ya imani ya yadda to sai ya tayin abin da zai kusanta shi da rahamar yana nisantar abin da zai kusanta shi da azaba wanda bai samu muwafaka ba kuma sai ya mace duk ƙarya ne gaba ɗaya ma da wutar da aljanna wani kuma sai ya shanta ke ce a mutum da dai Allah mai gafara ne mai jin kai ne mai za a wani tada hankali a ce za a ta wani tsananin ilce hadi a kawai ba shiga ceton annabi ba shiga rahamar Allah tsaraganin kuma sai ya fada rami rawahu muslim wa ana bi sanin al-khudri radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha wudi'at al-janaza wahtamalaha rijalu ala anaqihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ajiye gawa aka yi mata sallah daga nan kuma mazaje suka cafe ta suka dauke ta akan wuyansu fa in kana saliha idan managarciya ce kala sai ta ce kaddimuni kaddimuni ku yi maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni wayan kana gaira saliha an ba mana garciya bace kalat sai ta ce ya wailaha kai canta wayyo aina ya zahabuna biha ina za su tafi da ita ina za ku kai ni ina za ku kai ni yasma'u sautaha kullu shay komai yana jin muryarta illal insan mutum ne kadai baya jin maganar da gawa take yi lokacin da za a kai ta kabari walau sami da zai ji sa'iƙa shi ma da nan take zai faɗi abu da sai ya suma daga nan kuma shi kenan shi sa manzo Allah wani hadisi ya ce laula an Allah ta dafanu ba dan kada ku rinka ku daina binne mutane ba da na roki Allah ya ji yadda ku abin da gawawwaki suke fada to da ran da ka ji an ɗauko gawa an ɗauko a makara tana cewa wayyo ina za ku kai ni in aka wurgar da ita wa zai ƙara waiwayota ko cewa take yi ku yi maza maza ku kai ni ku yi ma ai a tafi ana rawar jiki ha tsorata to Allah cikin rahamarsa sai ya ɓoye jin wannan daga kunnuwan bayi ba masu ji mutum da aljan ba za su ji ba inda mutane za su ji da da binne gawa ma ba za ta yi to kaga wannan shi ma tsoratarwa ne da kuma kwadaitarwa kwadaitarwa ne mutum ya yi aikin alhairin da yayin da aka ɗauke shi za a kai shi kabari gawarsa za ta rika cewa ku yi maza-maza ku kai ni ku yi maza-maza ku kai ni ya kuma gujewa abin da zai sa in an ɗauki gawar za ta rinka cewa wayyo wayyo ina za ku kai ni ina za ku kai ni tun da dai duwayen mutum duk dabararsa sai an ɗauke shi a wannan makarar kullubin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahamulu ya ce duk wanda mace ta tsuguna ta haifa komai tsawon ransa komai lafiyarsa to wataran sai an ɗauke shi a wannan makarar an kai shi kabari babu makawa la haula wala quwwata ba tsimi ba da fara to shi isa ba tsoron mutuwa ne muhimmi ba tsoron me za a je a tarar shine yafi muhimmanci mutuwa ko ka ji tsoronta ko ka ji sai ka mutu ko ka guje mata ko ka guje mata to ina ma za ka ka guje mata ka je ina za ka je inda ba a mutuwan ne wal innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke guduwa tana gaban ku kun gama gudun kan ku fara ma numfashin ku ya koma sai ku ta ce gani ta sha kanka ta sha gabanka aina ma takunu yadrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada yace a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku koda kuna gine-gine ababen karfafawa da duk wani tsaro da za a sa ita ba a yi mata tsaro Allah ka samu cika da imani wani bin mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه an karo daga dan mas'ud Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna ta fi kusa da ɗayan ku fiye da kusancin dan madanin takalminsa da jikinsa kaga in ka sa takalmi wannan hancin takalmin ai ba wani abin da yake tsare tsakanin jikinka da wannan madanin takalmin to yadda wannan kusancin yake tsakanin kafarka da wannan abin takalmin to mutuwa ta fi shi kusanci tana biye da kai tana tare da kai lokaci kawai take jira mala'ika lokaci kawai yake jira ko wani hadisi duk da hadisin akwai magana a kansa bai inganta ba ka ce kullum mala'ika mutuwa sai ya shafi fuska kowa sau biyar sau biyar zai shafa fuska kowa ya ji saura kwana nawa ko shekara in ya ga da saura ya kusa sosai to sai ya zo kusa da mutum shine haka ba da kisar wani bafadan annabi suleiman kawai ya zo wajen annabi suleiman sai ya zauna yana sai mala'ikan mutuwa kai ya zo wajen annabi suleiman yana ƙurawa wani daga cikin fada annabi suleiman ido yana ta kallonsa shi annabi suleiman ya san mala'ikan mutuwa ya ce ya aka ne na ga ka zo ya ce a ba wajen ka na zo ba to kawai sai shi wannan bafadar sai ce yana so a umarci iska ta kai shi indiya zai je siyo turare yanzu yanzu ya dawo ta kuma yana mu'ajizar annabi suleiman aiko wali suleiman riha guduwa ha shahar warwawa ha shahar an hore masa iska tana yin tafiyar wata guda a yini daya wata guda zuwa wata guda dawa a yini ɗaya sai ta zai ta dawo sai ta kai mutum tana ɗauke da shi ruha'an haisu asab da yadda zai je tana ɗauke da shi sai ce a sa iska ta kai shi indiya daga syria yan mintuna ne tafiyar iska annabi sulma ya ce ka bari ka je nan gaba ya ce a'a shi yanzu yanzu ne yake so ya je ba matsala ai yanzu zai je ya dawo ya ce to a kai shi yana barin iskar na ɗagawa shi ma mala'ikan sai ya bi su sai ya ɗaga yana sauka iska na sauke sha indiya sai ya karɓi ransa sai ya dawo ya gaya annabi sulaiman ya ce abinda ya sa ka ga na zo ina kallon wannan mutumin an ce min nan da karfe kaza na karɓi ransa kuma a indiya zan karɓi ransa kuma na zo na tarar da shi a nan shi ne na tsaya na gaya za a iya je indiya shi ne ya nace ya ce sai iska ta kai shi indiya ashe ajali ne ya kai shi eh shi na ga ciyan allah ya nufin karɓar ran bawa a wuri to sai a sa masa wata bukata sai ya je wannan wurin da yawa za a je ɗaurin aure kowane ne wani a ce waje ya cika ya ce a shi dai ko maleji ne sai a je a yi hatsari sai a ce duk kowa ya tsira amma shi ya mutu sai dai ragowa wani ya ji ciwo wani wane ne an haɗu da mai tsautsayi shi da ke cewa kada Allah ya haɗa matafiya da wanda yake mai tsautsayi mai an kaddara zai mutu to ku ba za ku mutu ba sai kun kukkoje sai kun jijji ciwo to wannan kisar ita ma dai malamai sun faɗi cewa isra'iliya ce amma dai akwai wa'azi a cikinta Allah dai ya sa mu cika da imani wannaru misal zalik ita ma wuta haka take kusa da mutum fiye da yadda madanin takalminsa yake kusanci da ɗamfara da jikinsa rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito wannan hadisi to alhamdulillah اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا من يا